بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي أشرين ده دوغة ذو الهجة hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida wanda ya daidai da sha biyu ga watan Mai 1996. Za mu fara karatun littafin Ahkamul Jana'izi wa Bida'uha ta'alif al'allamatul muhaddis Muhammad Nasiruddin Albani. Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar wannan malami, mu ma kuma Allah ya albarkace mu a cikin rayuwarmu. Wannan littafi kusan a iya cewa a har zuwa yanzu babu wani littafi da aka rubuta a cikin addinin musulunci da ya bayani dangane da hukunce-hukunce na al'amuran jana'iza a musulunci a ƙarƙashin alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahihiya kamar shi haka kuma za a iya cewa babu wani littafi a cikin addinin musulunci har zuwa yanzu wanda ainihin aka rubuta wanda ya kwankwatsi bid'a ta shaidanu waɗanda ainihin suka faru dangane da al'amuran jana'iza babu kamar wannan littafi a yanzu walfaduli lillahi wahda amma kafin mu fara karatun wannan littafi shine nake so a takaice zan ainihin yi mana bayani akan takaitaccen tarihin a sheikh muhammad nasiruddin al-albani wannan malami sunan shi a sheikh Muhammad Nasiruddini Al-Albani suna mahaifin shi a sheikh Alhaji Nuh kuma an haifi a sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ne a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1333 ma'ana hijiriya wanda ya daidai da miladiya na da dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha hudu ma'ana 1914 idan ka lissafa a yau za ka samu shekarun a sheikh muhammad nasiruddin albani tamanin da biyu zuwa tamanin da uku kuma har yanzu yana da rai allah ya ƙara yaukaka albarka a cikin rayuwar shi wannan malami ba balarabe ba ne mutumin ƙasar albania ne ta ƙasar ainihin wadda ke tsakiyar ƙasar turai a ƙasar tasu albania ɗin mahaifin shi a sheikh no babban malami ne wanda yake karantar da alkur'ani da littafan fikihu na hanafiya da kuma al'amura da suka shafi ilimin tajwidi da makamantansu ya sanya wannan ɗana shi a makaranta ta ainihin firamare ta islamiyya to saboda ganin halin da ƙasar ta faɗa ciki a wancan zamani da mulkin gurguzanci da mulkin kwaminisanci ya danno cikin ƙasar da a sheikh muhammad nasir dinan albani ya kare firamaren shi sai mahaifin shi ya ɗauke shi sai ya hijira da shi sai ya koma da shi ƙasar sham ma'ana ƙasar siriya ta yanzu inda mahaifin nashi bayan aikin malanta kuma ya ainihin iya gyara na agogo to ya koya wannan ɗana shi a sheikh nasir dinan albani gyaran agogo ɗin wanda ta hanyar gyaran agogo ɗin ne shi nasir dinan albani yakan ya ainihin ya samu abin kashewa kuma ya samu ya zo ya ainihin taɓa karatu mahaifin shi ya karantar da shi addini abokan mahaifin shi ma su karantar da shi a lokacin da mahaifin nashi da abokan mahaifin nashi sun karantar da shi alkur'ani mai girma da fiqhun mazhabin ahnaf da kuma ainihin ilimin sarf da abin da ya shafi tajwidi da makamantansu waɗanda suka shafi ilmomi na addinin musulunci wannan a takaitan takaitawa kenan dangane da a farkon tarihin a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wannan malami ya ainihin wato yi wa musulunci hidima kamar yadda za mu zo mu ɗan tattauna wasu matsaloli kaɗan nan gaba insha Allahu ta'ala wanda ya fara ainihin yi wa addinin musulunci hidima ne tun yana shekaru ashirin da biyar a rayuwar shi ma'ana ya fara da ainihin aikin yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama hidima inda ya tartibin littafin almughni fi hamlil asfari fil asfari na alhafizul iraqi ya yi tartibin shi wanda takhriji ne da alhafizul iraqi ya yi akan ainihin littafin ihya ulumuddin na al-imamul ghazali Allah ya gafarta musu baki daya wannan malami haka al'amarin nashi ya kasance ya ci gaba da rubuce-rubuce abin da ya shafi hadisi da aqida da fiqhu da da'awa da makamantan haka kamar yadda aka sani haka al'amura dama suke Allah maɗaukakin sarki yakan tayar da wani bawan Allah dan ya ainihin karantar da mutane sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kuma ainihin zaburar da su wajen aiki da ita tsakani da Allah wannan malami daga cikin 'ya'yan shi akwai abdulrahman abdul'ala abdulmusawir da muhammad da abdulrazak da abdullatif waɗannan kaɗan cikin 'ya'yan shi kenan waɗanda yana da 'ya'yaye waɗanda sun fi guda ashirin a duniya amma waɗannan mun ɗan lissafo kaɗan daga ciki ne su kansu 'ya'yan nashi yanzu wasu sun zama dattawa daga mai shekara hamsin sai arba'in sai makamantan haka ina fatan mun gane wannan a sheikh muhammad nasir din albani ya ainihin wato karantar a makarantar jami'atul islamiyya aljami'atul islamiyya wadda ke madina a kulliyatul hadisi sharif har ma daga cikin almajiran shi waɗanda ya karantar akwai ɗaya daga cikin su shahararre a wannan ƙasar shine addoktor ahmad muhammad ibrahim na jami'ar buk yana ɗaya daga cikin almajiran a sheikh muhammad nasiru dinar albani waɗanda ya karantar da su a aljami'atul islamiyya ta madinatul munawwara zadahallahu sharafa to yana daga cikin littafan da ainihin shi wannan malami ya fara karantarwa a farko farkon rayuwar shi littafin fathul majid sharhi na kitabut tauhid na ash-sheikh abdurrahman ainihin wanda ya sharhi akan littafin ash-sheikh muhammad ibn abdul wahab nasiruddin al-albani ya karantar da wannan sannan da akwai littafin ar-rawdatun nadiya da littafin minhajul islam da ainihin littafin usulul fiqi na khallaf da kuma ainihin mustalai tarikh na asad da kuma alhalal wal haram na doktor al-qardawi da littafin fiqh sunna ma'ana mujalladi na farko wanda ke dauke da juz'ai uku din da littafin al-ba'is al-hafiz sharhi ne na ikhtisar ulum al-hadith na al-hafiz ibn kathir wanda ainihin ahmad shakir yayi da littafin at-targhib wa tarhib na al-hafiz al-munziri da littafin riyad salihin na al-imam an-nawawi da al-ilmam fi ahadith al-ahkam na ibn daqiq al-aid to haka al'amarin ya kasance ga Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani sa'annan Nasir Din Al-Albani ya sadu da manya-manyan malamai kamar su Sheikh Al-Marhum Muhammad Hamil Fiqi wanda ya ta'aliki akan littafin Bulugh maram da sauransu wanda yake shine ainihin ra'isu jama'ati Ansari Sunnatul Muhammadiyya bi Misr to haka kuma ya sadu da Allamatu Ahmad Muhammad Shakir da kuma ainihin Taqiyuddin haka kuma da Sheikh Abdul Razzaq Hamza da addoktor Allama Taqiyuddin Al-Hillali da makamantansu haka Nasiruddin Al-Albani sun sadu da Allamatul Jazira Abdul Aziz bin Abdullahi bin Baz da makamantansu sannan ya samu yabo daga manya-manyan malamai kamar yadda ya samu ainihin suka daga mahasada waɗanda suke ko dai su kasance daga 'yan bid'a 'yan ɗariƙu ko 'yan shi'a ko makamantan haka duk dama malamin da ya tsaya akan sunna akan gaskiya sai ya samu wannan ba abin mamaki bane saboda shi kanshi imamu da'awa din ya samu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama haka sahabban shi sun samu tabi'ai sun samu atba'u tabi'ina irin su imam malik su imam ahmad da sauran malamai baki ɗaya duk sun yi fama da wannan duk wanda ya zo ya ce sunna annabi zai bi to sai kaga duk dan bid'a ya daga ainihin wato kara na ainihin fada da shi Allah ya kiyaye to wannan a takaitan takaitawa kenan dangane da al'amari wanda ya shafi ainihin a Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani daga cikin ainihin malaman da suka yabo gare shi akwai ni malami wanda yake da suna a Sheikh Salahuddin Makabul Ahmad wanda wannan malami yana nan da rai ga ta'alikin da ya a cikin littafin Irshadun Nuqat ila Taysirul Ijtihad na Al-Amir Sanani a shafi na hamsin barka ji inda ya yabawa a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bayan ya kawo bayanai dangane da takhriji da yayi wa ainihin wata magana da al-Amir Sanani yayi sai yake cewa wa amma fi asrina faqad sahaha al-allamatu Ahmad Muhammad Shakir yace a wannan zamani namu an samu wani babban malami a Sheikh Muhammad Ahmad Shakir ya inganta hadisai da dama ma'ana ba zai yiwu a ce wai shi kenan zamani ya wuce ba za a iya samun malami da zai inganta hadisi ko zai iya raunana hadisi ba a'a ka tashi ka yi karatu za ka iya inganta za ka iya raunanawa al'amarin yana hannun Allah ne ta hanyar sababin yin karatu Ahmad Muhammad Shakir ya rasu a hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da bakwai yau shekarar shi talatin da tara da rasuwa kenan Allah ya gafarta mishi to sannan sai a Sheikh Salahuddin Maqbul Ahmad ya ce ثم جاء العلامة محمد ناصر الدين الألباني فتوسع في التصحيح والتضعيف على طريقة المحدثين والناس الآن آلة على كتبه yace sa'an nan kuma sai babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya zo shi kuma ya yalwata wajen ingantawa da kuma raunana hadisai ba a bisa jahilci ba ba a bisa wauta ba ba dabara ba ba kungiyanci ba ba mazhabanci ba ba tsarikanci ba sai ce ala tsariqatil muhaddisina a bisa hanyar malaman hadisi sai ce a yanzu an wayi gari mutane a duniyan nan sun kasance iyali ne ga littattafan albani ragama unufil haqidina ko da mahasada sun ki kana karatu a cikin littafi sai ka ji an ce hadhal hadith sahihun wa sahahu al-albani hadhal hadith da'ifun wa da'afahu al-allamatu al-albani fi silsila da'ifa ko fi da'if al-jami ko makamantan haka wannan baiwa ce Allah ya mishi abin da ya kamata shine ka, ka gode wa Allah akan wannan baiwa da Allah ya mishi ka samu albarkatuwa da irinta kai ma ka roki Allah Allah ya baka annabi zakariya alaihi salatu wassalam shine yake renon maryam da ya ga karama ta bayyana a hannun maryam tana iya samun abincin da ba iya samun shi a wannan lokacin hassada yayi ya ce wannan ɗaliba ta yaya kaza yaya kaza shi ma sai ga cewa ai Allah in an roƙe ka kana bayarwa shi ma sai mika hannun shi sai roƙa ba sai Allah ya bashi ba to in kaga Allah ya ba wani ba hassada za ka yi ba duk sanda kake hassada kamar kana nuna Allah bai yi kaso daidai ba kenan kayi kuskure in kai haka wa huwa yastahiqu an yulaqaba bi muhaddisi hadha al-asr bi muhaddisi hadha al-asr malam asr malam yace wannan malami al-allamatu al-albani ya cancanci da ai mishi laqabi da cewa shine ainihin malamin hadisi na wannan zamani wa zalika li a'malihi al-mawsu'iyya yace abin da yasa muka ce ya cancanci wannan matsayi saboda ayyukan shi da yake wa musulunci masu fadi wa tila'ihi al-wasi' da kuma leƙe-leƙen shi masu ainihin yalwata ala dawawini sunna al-matbu'a minha wal makhtuta ala sawa yace saboda leƙe-leƙe da yake ya leƙa wannan littafi ya leƙa wannan littafi na sunna wanda aka buga ne da wanda a buga ba duk daidai wa daida zuwa yake bincike su wannan rubutun yana can rubutun hannu ne amma zai je binciko shi je nazari a ciki sai ga in ya kafa maka hujja sai ce wannan yana library kaza ba a buga shi ba rubutun hannu ne sai ka je ka duba mun gane wannan ko to abin da wannan babban malami ya faɗi kenan a Sheikh Salahuddin Maqbul Ahmad mun fahimci wannan ko to haka waɗannan na yabo waɗannan suna yin zagi waɗannan na yabo waɗannan suna yin zagi dama din rayuwar malami as-salafi haka take haka Imam Malik ya fama da irin su sai Ibn Ishaq sahibu sira wal maghazi yana cin mutuncin Imam Malik me yasa wai dai dan Imam Malik yana karantar da aqida da addinin da manzon Allah ya zo da shi kai tsaye babu kwana babu goyon bayan kowa duk inda gaskiya ta zo Imam Malik ita yake bi shi yasa sai ka ji in ya cike babi a motsa sai ce wa ahsana ma sami'tu mafi kyawun abin da naji cikin waɗannan shine kaza sai tabbatar da abin da yake daidai ne saboda Allah ya ce allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu waɗanda in suka ji magana sai su zaɓi wacce ce tafi kyau tafi daidai sai su bi ta ka'idar da Imam Malik ya ɗauka kenan alqur'aniyya mun fahimci wannan da kyau ko to takaitaccen tarihin a Sheikh Nasiruddin Al-Albani kenan ya rubuta littafai da dama yau sahih al-Bukhari ikhtisari ya yi tahqiqin mukhtasar na sahih Muslim wanda al-Hafiz al-Munziri yayi ya raba Abu Dawud da Sunan Abi Dawud ya raba shi biyu ya wara sahih Sunan Abi Dawud an buga shi a cikin mujalladi biyu da'if Sunan Abi Dawud mujalladi daya haka yawa nasa'i haka sunan tirmidhi haka ibnu maja duk waɗannan littattafai muwatta ta imam malik yaya aiki a kanta المدونة الكبرى يا يا أيكي أكنتا للتاف بداية المجتهد ونهاية المقتصد يا يا أيكي أكنشي قا تخريج للتاف ديي ويسا مش عينه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للتاف ني مجلدي بيو أكي صحكا أما ديديتا أما سيدي تخريج تكين حديثا دكي تكي مجلدي تقوص فيه رسات تكون تترى malamai karatu suke zama suke yi ba naɗi suke su riƙe kandiri ba fa jama'a karatu ake tantagaryar karatu in dare ana nan ana karatu ne ba hira ake ba ba kallon bidiyo ba ba satellite ba karatu malamai suke dagiya suke yi amma tarumul izza summa tanamu laila kana son girma kuma ka kwana bacci la hadha la yajuz mun fahimci wannan da kyau ko aka ce man talabal ula sahiran layali wanda ke son daraja sai raya dare da karatu da ibada da tawassuli zuwa ga Allah an fahimci wannan ko to wannan a takaicen takaitawa kenan a ga takaitacciyar tarjama shi wanda wani almajirin shi ya rubuta wanda a malami ne shi yanzu wannan almajirin nashi a cikin ainihin jami'al jami'atul islamiyya ad-doktor Asim Abdullahi mun gane ya sami shi tarjamatul mujaza li fadilatul muhaddis al-sheikh abi abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani wannan littafi duk baki daya kawo tarihin nasiruddin al-albani a takaice bi ya kawo shi mun gane wannan ko in ka samu wannan littafi za ka samu bayani akai muna fatan wata rana mu fassara shi da Hausa saboda waɗannan dangi na mu Hausawa da waɗannan shedanun malamai suke zuwa suke bata Nasir Dinil Albani a wurin su ka karanta ka ji shin Albani din nan yaya yayi daidai da duk wani malami da yake a ƙasar ku ko a garin ku har da wani shedani zai zo zagan maka shi kai ma ka ci gaba da zagi kawai kana zagi da zagin wani kana fushi da fushin wani kana hasada da hasada wani in wani yana hasada kai ma sai ka goyi bayan shi kai hasada shine abin da al-Imam Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani ya faɗi yace abin takeici ba shi ga jahilai waɗanda yake duk wanda ya kirari in yace kaza gaskiya ne suke gaskiya in yace kaza ƙarya ne suke ƙarya yace wannan ba shine abin takeici ba abin takeici shine wanda ya dan yi karatun fiqhu kaɗan ya dan karanta larabci kaɗan ya zo ya sanya rawani da rigan malanta ya zo ainihin yana jan mutane a kan ɓata ya ce wannan shi ne abin takaici mun fahimci wannan da kyau ko Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da mu to wannan a takaicen takaitawa kenan a al'amarin da ya shafi tarihin allama Muhammad Nasir Dinal Albani mun gane wannan ko kamar yadda muka faɗi yana nan da ran shi ka nemi littafan shi ka karanta kada wani ya hana ka karatun littattafan shi ga kasad kasad ɗin shi baki ɗaya duk kasad in kana bukata na shi duk baki ɗaya muna da kasad kasad nau'i nau'i na shi duk wanda kake so sai a ɗaukan maka akan aƙida ne akan mustalal hadith ne duk akan al'amura baki ɗaya har ma yanzu shine za mu ɗanɗana maka wasu daga cikin kasad ɗin nashi ka ji muryar shi ka ji irin abubuwan da yake faɗi ka gwada da abubuwan da wasu shaidanu suke gaya maka an hana ka karanta littafin shi an hana ka ka ainihin saurari kasar ɗin shi to me ake nufi ma'ana kai ba a son ka ji shirya ka shiryu in batance ka ji ta tanta gare ta ka guje ta sai dai kawai kai ka zama muqallidi duk inda aka ja ka kenan ka jawo mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to ga dai a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana bayani dangane da tambaya da ainihin wasu ɗalibai suka mishi akan ainihin mas'ala ta takfir mas'ala ta aqida zaka ji za a gabatar da masu gabatar da kaset sannan masu tambaya da amsoshin da zai bayar sa'annan kuma a zo ka ji abin da zai biyo baya wallahu almusta'an
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah was-salatu was-salamu ala rasulillah amma ba'd فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري
إخوة الإيمان والآن مع الشريط الواحد والسبعين بعد المئة السادسة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في الثاني عشر من جماد الأولى 1413 هجري الموافق 7 11 1992 ميلادي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا يخفى عليكم يا شيخ الساحة الأخوانية التي تكثر فيها الجماعات والفرق الضالة التي استطاعت وللأسف أن تبث أفكارها الخارجة عن منهج السلف الصالح في شبابنا السلفي الذي كان يجاهد في أفغانستان ومن هذه الأفكار تكفير الحكام وإحياء السنن المهجورة كالاغتيالات كما يدعون والآن وبعد رجوع الشباب السلفي إلى بلادهم قاموا ببث ونشر هذه الآراء والشبه عندنا وعلمنا يا شيخ أنه قد حصل بينكم وبين إحدى الإخوان قبل عدة سنين مناقشة طويلة في مسألة التكفير وهذه الأشرطة تسجيلها غير واضح لذا نود من فضيلتكم البيان في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحقيقة أن مسألة التكفير ليس فقط للحكام بل وللمحكومين أيضا هي فتنة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهي المعروفة بالخوارج والخوارج طوائف مذكورة في كتب الفرق ومنها فرقة موجودة لا تزال الآن باسم آخر وهو الإباضية وهؤلاء الإباضية كانوا إلى عهد قريب منطوين على أنفسهم ليس لهم أي نشاط دعوي كما يقال اليوم لكن منذ بضع سنين بدأوا ينشطون وينشرون بعض الرسائل وبعض العقائد التي هي عين عقائد الخوارج القدامى إلا أنهم يتسترون ويتشيعون بخصلة من خصال الشيعة ألا وهي التقية فهم يقولون نحن لسنا بالخوارج وأنتم تعلمون جميعا أن الاسم لا يغير من حقائق المسميات إطلاقا وهؤلاء يلتقون في جملة ما يلتقون مع الخوارج تكفير أصحاب الكبائر الآن يوجد في بعض الجماعات الذين يلتقون مع دعوة الحق في اتباع الكتاب والسنة ولكنهم مع الأسف الشديد يقعون في الخروج عن الكتاب والسنة من جديد وباسم الكتاب والسنة والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين في فهمي ونقدي أحدهما هو آه، ضحالة العلم وقلة التفقه في الدين والأمر الآخر وهو مهم جدا أن أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية والتي هي من أسس الدعوة الإسلامية الصحيحة التي يعتبر كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث بل والتي ذكرها ربنا عز وجل دليلا واضحا بينا على أن من خرج عنها فيكون قد شاق الله ورسوله أعني بذلك قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره
To, a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani kenan lokacin da yake amsa wasu ɗalibai da suka ainihin taru a Jidda ta ƙasar Saudi Arabia yana ainihin ba su amsoshi akan matsaloli na akida da fikihu da hadisi da makamantansu. Wannan a takaice kenan sai kamar yadda muka ce ka iya ainihin neman cikakken bayani da ainihin kasadin insha Allah. Dangane da al'amarin da ya shafi ilimi na mustalar hadith shi ma bari ka ji da abin da allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake cewa.
يا أخي يجب أن تعلموا أن علم الحديث علم التصحيح والتضعيف ليس بالعلم السهل الذي يمكن أن يتعلق به كل ناشئ في هذا العلم إذا ضعف هذا الحديث فتضعيفه إنما هو بالنظر إلى طريق واحدة أما إذا جمعت طرقه فيتبين للباحث حقا أن هذا الحديث لا يصح أن يضعف بسبب وروده من طريق واحدة ضعيف ومعلوم لدى الجميع قول المحدثين أن الحديث يتقوى بكثرة الطرق هذا أمر مسلم بالجملة ولكن الشأن والخطورة هو في تحقيق هذا الأمر أو هذه القاعدة ولا نذهب بكم بعيدا بل حافظ ابن صلاح رحمه الله في المقدمة له أه لما تعرض لهذه القاعدة ضرب مثلا للحديث الضعيف الذي لا يثبت بكثرة الطرق ضرب مثلا على ذلك بالحديث المشهور الوارد في بعض السنن الأذنان من الرأس أشار رحمه الله إلى أن هذا الحديث إسناده ضعيف في السنن وأعني بالذات سنن أبي داود وأشار أيضا إلى أنه ليس إسناده إسنادا غريبا فردا وإنما له طرق أخرى لكن هذه الطرق برأيه واجتهاده لا تنهض لتقوية هذا الحديث والواقع أنني كنت تتبعت طرق هذا الحديث فيما أظن في المجلد الأول من السلسلة الصحيحة فوجدت له إسنادا في معجم الطبراني الكبير صحيحا فهنا نصل إلى نتيجة أن كون حديث ما ضعيفا بسبب أن إسناده ضعيف أو حسنا أو صحيحا عند البعض بسبب أنه تتبع طرقه هذه قضية نسبية ولذلك فلا ينبغي لطالب العلم أن يشكل عليه أمر اختلاف المحدثين القدامى فضلا عن المشتغلين بالحديث اليوم أن هذا يحسن وهذا يضعف لأن هذه قضية لها أسباب توجب الاختلاف أكثر من الأسباب التي توجب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية لأن الحكم الواحد قد يكون مرجعه إلى نص واحد من الكتاب أو السنة ومع ذلك تختلف الآراء وتختلف الاجتهادات أما الاختلاف في تصحيح حديث أو تضعيفه فهو أشكل بكثير من ذاك الاختلاف الفقهي لأن مرجعه إلى ما ذكرت آنفا إلى أن بعضهم وقف في نقده للحديث على الإسناد الواحد فضعف الحديث والآخر وقف لهذا الحديث على أسانيد أخرى فحكم بمجموعها على تحسين الحديث وقد قلت لكم فيما أظن في الأمس القريب أن علماء الحديث قد نصوا في المصطلح أن طالب العلم إذا رأى حديثا بإسناد ضعيف فلا يصح له أن يقول هذا حديث ضعيف وإنما يعبر عن واقع وفي اصطلاحهم لأن ثمة ضعيف وهذا من دقتهم في نقدهم وفي اصطلاحهم لأن ثمة فرقا واضحا جدا بين أن يقول القائل هذا حديث ضعيف لأنه يعطي حكمه حول الحديث وبين أن يقول إسناده ضعيف لأنه يقتصر في حكمه على الإسناد هذا الحكم لا ينافي قول من قد يقول حديث إسناده حسن أو إسناده صحيح لأنه لا يعني الإسناد الذي ضعفه الأول وبالأولى والأحرى إذا قال حديث حسن أو حديث صحيح فلا ينافي قول من قال إسناده ضعيف لأنه يعني أنه حسن أو صحيح بمجموع طرقه
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كنان lokacin da aka yi mishi tambaya dangane da ingantawa da kuma ainihin raunana hadisai dama ƙwararre ne a wannan fannin inda ga littafi ya yi silsilatul ahadith da'ifa wal mawdu'a wa atharuha sayyi fil umma mujalladi goma sha biyu wanda kowane mujalladi ɗaya na ɗauke da hadisai ɗari biyar dukkansu da'ifai ne da mawdu'ai matattu kamar yadda silsilatul ahadith sahiha سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها إتما مجلد يقوم شابيو كون مجلد إينا أو كده حديثي صحيحي فكان صحيح كو حسن كو جيد تو الحمد لله رب العالمين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كم Allah ya albarkaci rayuwar shi saboda hidima da yawa sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yake kan yi muna roƙon Allah Allah ya sare mana ilimi wanda ainihin ya fi nashi faɗi da albarka. Wannan littafi nashi da za mu fara karantawa, ahkamul jana'iz wa bida'uha mun karanta wannan littafi a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma daidai ma'ana 1990 yau kamar shekaru shida da suka wuce tun daga farkon wannan littafi har zuwa ƙarshen wannan littafi muka sauke shi da waccan ainihin tsohuwar taba'a to shine yanzu za mu fara karatun shi daga cikin ainihin wannan sabuwar taba'a wadda gata a ƙasar makka aka buga ta a riyadh ma'ana daga riyadh aka bugo ta mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ahkamul janaizi وبدأها تأليف محمد ناصر الدين الألباني طبعة جديدة منقهة ومزيدة معنى wannan sabon bugu ne wanda aka tsabtace shi aka tace shi kuma aka yi ƙari akan ainihin bugu na daɗin maktabatul ma'arif ar-riyad su ne suka ainihin ɗauki nauyin buga wannan littafi huququt tab'i mahfuza lin-nashir haƙoƙin buga wannan littafi to a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya danka amana ga ainihin wannan ainihin matsaba'a da wanda yake mallakata su ne ke da haƙƙi kadai su ya halattawa a wajen ainihin bugawa at-taba'atul ula lit-taba'atil jadida ma'ana wannan shine bugu na farko ga wannan sabon ainihin bugu akwai tsohon bugu din gashi can a hannun wancan malami wannan sabon bugu din ne to wannan shine sabon bugu sabuwar taba'a a wannan sabon bugu wanda aka ainihin buga shi a hijira annabi na da dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha biyu wanda ya daidai da 1992 yau ainihin kamar shekaru hudu da suka wuce bismillahir rahmanir rahim a cikin tsohuwar taba'a din babu wannan shimfiɗa da zamu karanta yanzu don wannan shimfiɗa ya yi ta ne ga wannan sabuwar taba'a din ya ce muna fara da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman ya taimake mu muna neman gafarar shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla la wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi ko kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ina shaidawa lallai muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wannan ita ke kira khutbatul haja a takaice za mu zo za mu ainihin yi sharhinta da cikakken bayaninta in mun zo daidai inda ya kawo ta a farkon ainihin shimfiɗar littafin ta asali amma ba a to bayan haka فهذه طبعة جديدة من كتاب النافع إن شاء الله أحكام الجنائز yace wannan shi ne sabon bugu na littafi na wanda ke amfanarwa in Allah ya so mai suna hukunce-hukuncen jana'iza bi hullatin jadida ga wannan littafi ya zo da kayan ado sababbi wa saubin da kuma tufafi kashibin yanyayi na zamani yasurrun nazirina yasurrun nazirina yana ainihin faranta wa masu kallon shi aina faranta musu rai wa yufidul bahisina kuma yana ba da fa'ida ga malamai masu yin bincike wa yanfa'u ɗalibina kuma yana amfanar da ɗalibai wa fi hadhihi tab'ati taghyiratun yace a cikin wannan bugu sabo akwai wasu canje-canje wa ziyadatun da kuma wasu ƙare-ƙare labudda min bayani ha wanda babu makawa sai mun yi bayani game da su wa ta'rifil qurra'i biha kuma mu sanar da makaranta game da su wata talakhasu fi ma yali ga su za a takaita bayanin su a ainihin nan wannan bayani mai zuwa wannan karkai mamaki duk malamin da Allah ya mishi tsawon rai zai sake ɗaukar littafin ya sake duba ya bincika akwai abubuwan da yana ganin da ba su dace ba sai ya cire su akwai abubuwan da yake ganin ya dace a ƙara bayani sai ya ƙara akwai abubuwan da ya kamata ya cancanza su ya canza su misali a nan na kusa shine fadilatu sheikh al'allama abubakar mahamudu gumi sai da ainihin yewa littafin shi haka raddul azhan da tsohuwar taba'a tana cike da hadisai masu rauni da hadisai na ƙarya malam ya zo ya sake duba wannan littafi ya cire waɗannan hadisai ba'ifai mafi yawancinsu da waɗannan hadisai maudu'ai mafi yawancinsu duk ya cire su sa'annan aka zo aka sake yin sabuwar taba'a wadda su malam sunusi gumbi suka sake buga ta yanzu a cikin mujalladi babba in ka ɗauke ta ka gwada da ta da wadda ta zo da katon mujalladi na farko da ta wadda ta zo daga baya mai mujalladai biyu za ga cewa akwai canje-canje saboda haka ba abin mamaki bane dan an samu Nasiruddin Al-Albani yayi haka mun fahimci wannan ko duk malamin da ke da tsoron Allah su yi haka duk malamin da kaga zai gane kaza da na yi da kuskure ne ya ki gyarawa bai da tsoron Allah mun fahimci wannan da kyau saboda haka za ka samu ainihin malamai duk suna da yin irin wannan muwatsa sanda al'imamu malik ya rubuta ta ta ninka haka so goma in kana da littafin tanurul hawali ka je ka duba shimfiɗan muwatsa ta ninka muwatsa da ke hannunka yanzu goma imamu malik kafin ya rasu kullum yana binciken ta duk abin da ya ga bai dace ba sai ya cire shi shine har ya zabge ta tawaye gari ta zama yadda kake ganin ta yanzu a hannunka akwai muwatsa ma wadda al-imamu muhammad ya ruwaito daga wurin shi almajirin abu hanifa ya je karatu wurin imam malik ba ta kai girman kuma wannan da ke hannunmu riwayar yahaya ibnu yahaya al-laisi ba riwayar muhammad ba ta kai girman ta ba asiri da take kamar littafin bulogul maram awwalan abu na farko ziyadatu ba'd ziyadatu ba'd al-fawaid al-fiqhiyya wal hadithiyya yace akwai ƙari game da wasu fa'idoji na fiqhu da kuma na hadisi ma'ana akwai wasu ƙare ƙare da ya game da fa'idoji na fiqhu da kuma na hadisi saniyan na biyu naqlu kathirin min al-hawashi ila sulb al-kitab hatta tattasila afkarul qari wa tatasassa wa tatasalsalu yace mun ɗauke wasu sharhohi da ke ƙasan littafin mun mai da su doron littafin yadda yake tunanin mai karatu zai ainihin tafi daidai wa daida wasu sharhohi da ya yawaita a tsohon bugu na da to ya koma da su sama yanzu salisan al'inayatu bi zabt kitab yace kuma ya kula ya ba da muhimmanci wajen wasalta littafin kalimatihi wa hurufihi kalmomi kalmomi da kuma harufa harufa na littafin ya wasalce mafi yawancin wurare sabanin tsohuwar taba'a ta da bai mata ainihin wasali yadda iya wannan ba رابعا تصحيح بعض المواضع التي وقع لي فيها هنات yace na gyara wasu wurare waɗanda kuskure ya faru gare ni sun mata na laha sai na faɗaka na gano su da kaina au nubbihtu ilaiha ko kuma aka yi min tambihi aka yi min gyara kuma na karɓa na gyara ɗin duk al'alimin rabbani dole ya haka duk malami mai tsoron Allah za a iya zuwa a ce ala gafata malam kaza kuskure ne gyara sai ya gyara inda tsoron Allah in ya tabbatar da cewa kuskure ne saboda haka za ka samu ɗalibai da ke aljami'atul islamiyya za su samu Muhammad Nasir Din Albani su ce ka inganta hadisi kaza mu muna fahimtar kaza kaza kaza kaza sai ka ji kaset guda wani kaset ɗin awa ɗaya da rabi ko awa ɗaya yana tattaunawa da ɗalibi wanda yake a shekaru jikan shi ne a ilmance jikan shi ne amma ya ba shi dama a zo a tattauna saboda ba a san wanda daidai ta gare shi ba tunda me tunda ba wahayi ake mana ba to duk malami mai tsoron Allah sai haka sai ka gwada ka gani da malaman da kake gani kana ganin malaman ahlus sunna ne da shi wane ne fi cancanta da annasa ba shi ga malaman ahlus sunna shin su ane musu gyara suna karbe suna gyarawa ko wani malami sai ya ce mu muna koyi da malamu bakar gumi malamu bakar gumi ba ɗabi'a yake irin taku ba malamu bakar gumin an sa mai an mai nasiha sai karba kai jikan shi ne kai kowa ya kai sai saurare ka haka kuke in haka kuke kun cancanci ahlus sunna malamai na ahlus sunna in ba haka kuke ba da ku da malaman bid'a yan dariqa duk ɗaya ne rabi'an tashihu ba'd al mawadi' yace gyara ma'ana khamisan na biyar sun'u faharisa ilmiya yace kuma nayi fihrasa ta ilmi a ƙarshen littafin ma'ana kowane hadisi a dan gutsuro maka farkon shi a ce gashi lamba lamba kaza in zaka neme shi sai dan ka samu saukin shi تقرب الفائدة للقارئ وان ذي كسنت دا فائدة غمي كراتو وتيسر الاستفادة سأنا يتيكو مدنت عينهن سوقك فائدا توا من أبحاث الكتاب ومسائله معنى دنت سوقك و mai karatu ya samu fa'ida daga matsaloli na littafi da kuma binciken da ke cikin littafin ila gairi zalika min fawa'ida zawa'i yace da ma wasu fa'idojin masu yawa waɗanda an ƙara su tattahilu bihal uyun waɗanda idanuwa suna sanyi in sun gansu watu fidu min hal azhan kuma tunanin hankalinka ko tunanin kwakwalwarka yana yana samun ƙarin fa'ida akan haka wal uqul haka hankalinka yana ƙarin samun fa'ida akan haka ma'ana tunaninka ya fa'idantu hankalinka ya fa'idantu in ka gansu wa mimma la yutabaqa'u fi zikrihi yace yana daga cikin abin da bai kamata a yi jinkiri wajen bayanin shi ba أن هذه الطبعة على هذه الصورة wannan bugu na wannan littafi da ya zo da irin wannan sura da wasalce-wasalce da ƙare-ƙare da gyare-gyare da sauran abubuwa da ya bayani wa bi hadhihi ziyadat wannan bugu da ya zo da irin wannan sura da wannan ƙare-ƙare nasikhatul littaba'ati sabiqa kulliha wannan bugun ya shafe duk sauran bugun da aka yi wa littafin na da gaba ɗaya wannan ne Nasiruddin Al-Albani yanzu ya amince akan shi kenan mun fahimci wannan kamar yadda duk raddul azhan din da ke wurin ka baki daya malam bakar gumi ya shafe abin da ke cikin shi wannan na karshe din shine lamunce da shi akan shi ya mutu to haka nasiruddin al albani wa hiya haqqun khalisun وهو وهي حق خالص لمكتبة المعارف الرياض يتيكم وانا للتافي حق بقى وانا للتافي ga ainihin maktabatul ma'arif ce ta riyad kadai ita kadai ya ba izinin ta buga laisa li ahadin munafasatuhu fiha bai kamata bai dace ga wani ya ainihin yi rige-rige ko ya ce zai ainihin wato yi gasa da wannan maktabatul ma'arif wajen buga wannan littafi ba Nasir Din Albani bai ba shi izini ba duk inda kaga sifatu ahkamul jana'izi da wata tsaba'a irin wannan kaga wata matsaba'a daban to ta sata ce sata aka aka buga ba da izinin shi ba amma in dai da izinin shi ne to zaka ga al-maktabatul ma'arif yanzu su ne ya bawa suke buga mishi littafai sai kuma al-maktabatul islamiyya wadda yake ita kuma wani sirikin shi ne ya mallake ta a can Oman banda al-maktabul islami wannan ya soke rijistar da ya basu na buga mishi littafai yanzu daga al-maktabatul islamiyya ka bambance al-maktabatul islamiyya sai al-maktabatul ma'arif ko maktabatul ma'arif ta riyad su kadai ne ke da izinin buga littafin shi a yadda ya ba da izini mun gane wannan ko su suke buga mai silsilatul ahadith sahiha da da'ifa da tamamul minna da makamantansu wancan kuma jilbabul mar'atul muslima shi kuma ya ainihin bai wannan sirki nashi min al-maktabatul islamiyya ya buga shi amma al-maktabul islami yanzu wanda ke Siriya da wanda ke Beirut waɗannan duk ainihin ya soke rijistar da ya basu na buga mashi littafai kana da yanci dan kan kai kai abinka kana da yancin ka ce ka yafi ka yadda wani ya buga ka yadda wani kada baka yadda wani ya buga ba ran da ka mutu ne to shikenan kuma wannan al'amari ya koma shikenan sai a ce mutane su ji tsoron Allah akan ka abin da yasa malamai suke tsaurarawa akan irin wannan ba wai ba sa son a yada gaskiya bane amma duk malamin da ya zama yana da bakin jini a wurin yan bid'a bai dace ya sakarwa kowa ya ce duk wanda yake so ya buga littafin shi ya buga ba saboda me sai su je su canza ko su ƙara mishi wani abun kuma da sunan shi don haka tana faruwa dan za a kirkira littafi a danganta shi ga wani malami balle kuma a soka wani abu a ciki wannan min tariq min babi aula saddadallahu khutana ila alhaq wa bil haqq yace Allah ya daidaita tafiyan mu zuwa gaskiya kuma akan gaskiya din ma'ana Allah ya sa inda muka nufa gaskiya muka tafi sa'an nan kuma Allah ya sa tafiyar da muke akan gaskiya ne Allah ya daidaita mu akan gaskiya kuma ya kai mu zuwa ga gaskiya din wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace tsira da aminci da albarka su tabbata ga annabinmu muhammad da mutan gidan shi da sahabban shi Allah ya kara musu aminci baki daya wa subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سيتكي دا كفارة المجلس يا فارة دا خطبة الحاجة يتكي دا كفارة المجلس شيني سبحانك اللهم وبحمدك تركي دا قوديا سنتبت غريك يا الله أشهد أن لا إله إلا أنت با من بوتا دا جسكيا سيك يا الله أستغفرك وأتوب إليك إنا روقان غافرك إنا توبا غريك يا الله manzo Allah ya ce duk wanda ya zauna ya surutai ko ya maganganu ko ya wasu abubuwa sai ya yi wannan da zai tashi idan waɗannan maganganu da ya waɗanda suke sun saba wa ƙa'ida ne gaba ɗaya za a kankare ainihin zunuban shi baki ɗaya mun gane wannan ko idan waɗannan ayyuka da ya ko surutai da ya karatu ne ko wa'azi ko wani abu na alkhairi wannan kuma sai zama ƙarin nauyi akan mizanin shi amma manzo Allah ya ce duk wanda ya zauna a wani wuri ko ya kama wata hanya har ya kai ƙarshen wannan hanya ya sha kwana bai yi irin wannan ba manzo Allah ya ce ranar alkiyama sai an nuna mishi matsayin shi kamar mushen jaki a wurin Allah asara nawa mutane suka yi da ba su san zikirorin manzon Allah ba jama'a tana da yawa ko la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim a yau da safe muke yi wa wani saurayi ruqa yau da safe din nan sai aljani yake magana a bakin shi ya ce wannan yaro yana da yawan karatun alkur'ani da zikirori da sadar da zumunci da sauransu shi yasa bai samu nasara sosai a kan shi ba ya ce kuma yaron duk sanda ya zo zai shiga ban ɗaki sai ya yi bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi ya ce duk sai mu ja baya baki ɗaya sai mu ba shi wuri ba mu iya cutar da shi cikin ban ɗakin in mun fito da kasa ɗin sai ka samu ka ji dalla dalla ya gama rubuta wannan muqaddama a ranar biyu ga watan hudu na hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1412 shine ya rubuta sunan shi ya ce Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allahu Akbar Allah ya saka wannan malami da alkhairi بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي سنن الله من رحمه من جنكي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله To wannan ita ce khutbatul haja ga cikonta sai kawo ayoyi uku wannan mun fassara ta da farko sai aya ta farko ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah da manzon Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah ku yi taka tsantsan game da al'amuran Allah matukar kiyayewa kuma matukar taka tsantsan kar ku sake ku mutu sai kuna musulmi kuma a cikin addinin musulunci wannan aya tana nan a cikin suratu ali imran aya ta ɗari ɗaya da biyu sai kuma ya ayyuhan lazina ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya wa khalaqa minha zawjaha sa'annan Allah ya halitta wa wannan rai matar shi daga jikin shi Adamu kenan ya halitta Hawwa daga jikin shi wa basta minhuma rijalan kafiran wa nisaa kuma Allah ya yada mazaje masu yawa da mataye masu yawa daga jikin wannan namiji da mace ma'ana Adam da Hawwa wattaqullah Allah ya ce ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wal arhama Allah wanda kuke gama junanku da shi ka ce wani dan Allah kai min kaza to ku ji tsoron wannan Allah da kuke wa junanku magiya wal arhama Allah ya ce jama'a ku ji tsoron yanke zumunci ku kiyaye zumunci ka ku yanke shi inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana nan yana kula da duk abubuwan da kuke kuma zai muku hisabi ranar kiyama suratul nisa aya ta ɗaya aya ta gaba kuma ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku mumine ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana wadda take daidaitacciya magana gyararriya magana kyakkyawa in kuka yi haka yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara ayyukanku gare ku ma'ana zai sa ku yi muwafaqa da sunna shine gyararren aiki wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafara zunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima wanda yawa Allah da manzon Allah ta'a haƙiƙa ya samu ainihin rabo rabo kuma mai girma wannan kuma aya tana nan ayoyi ne guda biyu a cikin suratul ahzab aya ta 70 zuwa aya ta 71 waɗannan su ne ainihin ayoyin da ake kawowa wajen khutbatul haja malamai suka ce daga cikin hikimar da ta sa ake son bayan kayi innal hamda ka zo ka kawo waɗannan ayoyi guda uku daga manzon Allah aka samo su dama za mu zo za mu bayani insha Allah aka ce hikimar shine da a jahiliya idan mutum ya tashi zai yi jawabi sai ya wasa gumakan shi ya wasa ainihin abubuwan da iyayen shi da kakanni suke bauta wanda yake gumaka ne sa'an nan ya zo ya wasa iyayen nashi da kakannin shi kuma ya wasa kanshi sai manzan Allah ya zo da addini saɓanin na maguzawa a yi tashahud a ce mun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya sannan mun shaida lallai Muhammadu bawan Allah ne manzan Allah ne bayan an yi godiya an nemi taimako an nemi gafara Allah an nemi Allah ya tsare mu daga duk wani sharri baki ɗaya sannan sai kuma ka zo sai ka kawo ayoyi sai ka yabi Allah ka wasa Allah ka kirayi jama'a akan cewa su ji tsoron Allah kaga ka kasanta aikin da ake a jahiliya kenan mun fahimci wannan ko ma'ana manzon Allah ya zo ne dama dan ya saba wa maguzanci kuma ya kawo addinin da Allah ya yarda da shi amma ba'adu sai malam Nasiruddin Al-Albani yace bayan haka fa inna asdaqal hadisi kitabullah haƙiƙa maganar da tafi kowace gaskiya ita ce littafin Allah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin kuma mafi kyawun shiriya ita ce shiriya annabi Muhammad wa sharral umuri mafi sharri daga cikin al'amura muhdathatuha sune abubuwan da aka kirkiro wa kulla muhdathatin bid'a duk abin da aka kirkiro shi bid'a ne wa kulla bid'atin balala kuma duk wata bid'a bata ce wa kulla balalatin finnar kuma duk wata bata ƙarshenta shine gidan wuta Allah ya tsare mu wannan ita ce cikakkiyar khutbatul haja التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه annabi yana karantar da sahabban shi wajen wa'azi wajen hudubar juma'a hudubar idi hudubar aure duk bayanin da za a yi ko ciniki aka zauna aka yi ko za a tattauna so ake a gabatar da wannan tukuna duk wata hutuba da za a kawo baki ɗaya komai fasahar ta a larabci ba ta kai fasahar wannan ba saboda wannan daga manzon Allah take manzon Allah kuma daga Allah yake karbowa sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga wannan littafi karami da shi a Sheikh Nasir Din Al-Albani yayi khutbatul haja allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yuallimuha ashabahu gata akan wannan khutuba yayi wannan littafin gaba daya zai kawo maka ita gaba dayanta da isnadanta ya tattauna sihhatan gashi ga yadda aka yi ta inganta wana da wana suka fitar da ita dan menene za a zo a hana mutane karatun littafin Nasiruddin Al-Albani ma'ana ku kun zama malamai ba ku san mutane su karatu kuma su su zama malamai so kuke har abada malanta ta tabbata gare ku dan me ku bar mutane su yi karatu mana idan gaskiya ne su karanta su bi gaskiya kuma ba kun huta ba idan ƙarya ne in sharri ne su ga sharri su ma su guje shi duk wanda ya isa ya karanta waɗannan littafai na Nasiruddin Albani da ikon Allah a ilmance ya fi ƙarfin a ruɗe shi da abin da yake ƙarya ne a mai mishi da shi gaskiya Malam Nasiru ai ga littafin za mu karanta ku, za ka ji abin da ke ciki, ka rinka zuwa kana sauraron karatun ko daga lungu ko gindin masanka ka rinka tsaya kana ji, ka fito sarari. Ya ce wa qad qala Allahu azza wa jalla, haƙiƙa Allah mai buwaya da ɗaukaka ya ce, tabarakan ladhi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Albarka ta tabbata ga Allah wanda sarauta take a hannun shi kuma Allah mai iko ne akan komai. allazi khalaqal mauta wal hayata Allah shine wanda ya halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa ma'ana shi ya halicci mutuwa da rayuwa don me liyabluwakum ayyukum ahsana amala dan ya bincike ku ya jaraba ku ya ga ayyukum ahsanu amala wane ne cikin ku yafi kyautata aiki ba yawan aiki ba kyautatawa ma'ana aiki din ko dan kaɗan ne abin da ake so shine ana son quality ne ba wai quantitative din ake so ba ba yawan ake so ka kwana nafila raka'a dubu ka zo kuma baka samu sallah asuba ba a jam'i duk kayi aikin banza abin da ake so ka yi shafa'inka da wutirinka ka koma kai bacci ka tashi kai karatun alkur'ani akalla kenan zaka iya ka kai raka'a goma sha ɗaya amma kar ka zo kana wahalar da kanka kana bid'a ka ce sai ka sauke alkur'ani izu gaba ɗayan shi sai ka sauke wai har a ce maka malam mai sittin ko mai tamanin duk baki ɗaya kai ɗan bidi'a ne mun gane to Allah ya halicci mutuwa da rayuwa ne don ya jarabci mutane ya ga wane ne ya fi kyautata aikin shi wane ne za a jarabce shi da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana so baya so kuma ya bi din sai Allah ya ce wa huwal azizu Allah shine mabuwayi al kuma Allah shine mai gafara suratul mulk aya ta ɗaya zuwa ta biyu Waƙala kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce, Kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai sai ya ɗanɗan mutuwa, wa nablukum bi sharri wal khairi fitna kuma muna ainihin jarabta ku da sharri da alkhairi don mu gwada ƙarfin imaninku wa ilaina turja'una gare mu za ku koma a ranar alkiyama. Suratul Anbiya aya ta talatin da biyar. Waɗannan duk shimfiɗa ce a Sheikh Nasir Dinar Albani yake maka. Akan me? akan jana'iza akan mutuwa shi yasa kaga ga ayoyi ya fara zubo maka ko to sai kuma ya ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce mali walid duniya me ya gama ni da duniya ma ana fi duniya illa karakibin istadalla tahta shajaratin manzon Allah ya ce tsakani na da duniya kamar matafi ne ya sauka gindin wata bishiya sun maraha wa tarakaha da ya sha inuwarta sai ya ainihin huta ya tafiya shi annabi ya ce tsakanina da duniya kenan mun fahimci wannan da kyau wannan hadisi ne sahihi a sheikh nasiruddin al-albani ya ce ya ainihin yi takhrijin shi a cikin littafin da ya takhriju fiqh sira na al-ghazali ghazali wannan na zamani a cikin shafi na 480 da bakwai da da saba'in da takwas a taba'atun rabi'a da kuma littafin shi a silsilatul ahadis a sahiha shi ta kuma lamba hadisi na ɗari hudu da talatin da takwas ya ce kuma hawa yau ya kawo wannan ainihin hadisi a cikin littafin shi a sahihul jami'in sagir wa ziyadatihi a cikin lamba hadisi na dubu biyar da ɗari shida da sittin da tara to jama'a kun ji nasiruddin albani ɗin me ya ce ya ce allah ya ce kuma ya ce annabi ya ce kun ji albani ɗin da ake raba ku da shi ya ce allah ya ce kaza kaza sai kuma ya ce manzon allah ya ce dama ibn al-qayyim ya ce al-ilmu qala allah qala rasuluhu قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا نصب الخلاف وعطلها كلا ولا نصب الخلاف وعطلها إلى آخر ما قال ابن القيم رحمه الله yace ilimi shine kace Allah ya ce annabi ya ce yace babu laifi kace sahabbai sun ce yace amma jahilci ne da wauta a ce Allah ya ce annabi ya ce kai kuma kace malamin fiqh kaza ya ce yace wannan jahilci kenan da wauta to gashi abin da Nasiru Dinal Albani yake nan yace Allah ya ce manzon Allah ya ce to sannan kuma sai ya ce summa innahu lamma kana hadiyuhu sallallahu alaihi wa sallama fil janaizi khairal hadi yayin da ya zama shiriya annabi game da jana'iza ita ce tafi shiriyar kowa alkhairi mukhalifan li hadi sa'iril umam kuma shiriya annabi ta sabawa shiriyar duk sauran al'ummomi mustamilan alal ihsani lil mayyit shiriyar annabi ta zo tana tattare da kyautata wa mamaci wa mu'amalatihi bima yanfa'uhu fi qabrihi da kuma yin mu'amala da mamaci a yi mishi abin da zai amfanar da shi a kabarin shi wa yawma ma'adihi da kuma ranar tashin shi ma'ana ranar komawa shi ga Allah wa alal ihsani ila ahlihi kuma shiriyar annabi ta zo tana tattare da kyautatawa har zuwa ga ainihin dangin mamaci ɗin kamar iyayen shi da ‘ya'yayen shi wa aqaribihi da kuma dangin shi kamar yayin shi da ƙannan shi wa ala iqamati ubudiyyatil hayyi kuma shirya annabi ta zo dan ta ainihin bayyana cewa al'amuran jana'iza a cikin su akwai tsayar da bauta ga ainihin wato alhayyi shi kanshi wanda yake ainihin rayayye ɗin bauta yake ga Allah an kai sallar gawa wa kaiwa Allah ka bautawa mun gane ko sannan kuma fi ma yu'amilu bihil mayyit yace a cikin mu'amala da shi mai rai zai yi wa ainihin mamaci ma'ana shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zo da cewa a kyautatawa mamaci ai mishi me ai mai sallah ai mai addu'a ai mai wanka da sauran abubuwa kaga zai amfana da waɗannan abubuwa ko sannan kai da kai wankan gawa ko kai sallar gawa ko ka ɗau gawa ko ka ɗau gawa ka saka a kabari kai ma kana da lada kaga an bauta wa Allah kai ka samu lada kai da kai wannan bauta shi mamacin ma shi ma ya amfanu ka gaya min wanda ya zo da shiryar da za a daidaita ta da wannan balle tafi wannan akwai ta babu ta wallahi Allah ya shiryar da mu to insha Allah ta'ala za mu kwana anan sai gobe in Allah madaukakin sarki ya so kuma sai ainihin mu ci gaba insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika